بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد الفاتح وما أغلق وخاتم لما سبق لا نؤمن بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الذين كانوا أولاد الله استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وما تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم عنه نحن أولياؤكم من الآية من الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا لمن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم shugabanina wanda suke nan wurin wato kayan ƙoƙarin shekinmu murabbinmu wato ƙoƙa a jiya wanda tijjani wanda lauta annu wa ala asirin sai muhammadu bashir sai muhammadu mutaka sai muhammadu ali sai ahmad mahmud hadarar alwasar muhammad don uwana halifa liman da sai muhammad al-bawar sai shi muhammad al-almajin shi ba da tijjani hazar shugabanni da kuma yan wana muridai da muka tare a wannan wuri mai albarka ne wanda sallama ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina taya murna da aka yi kawo wata muhimmiyar rana wacce aka fara kaddamar da shirye-shirye da bude babban zawiya ta babban ke wato ke su a cewa abu da jami'in musamman sun jama'a da baiwa wajen zaura al'adu babu kakka wanda ya samu halartar wannan taro kuma ana yi nuna mana da wannan zawiya ko ya gode wa Allah da wannan baiwa da ya nuna domin wannan baiwa ne babba a ce irin wannan wali babban wali wanda lokacin asali kasar da zai mu da takarda idan ya abace ya abace ne da zulma ayi ma'abucin darajoji kuma yanayin abubuwan da malam da yi bayan wani da malam ita yi abubuwan da malam sau da aka wannan taro babu shakka wannan asa ya sa ya aka kuma da asa ya jawo shi da wani ana jirin da haka shi ne kuma da zuwa wannan ga tsarin taro da jirgi na kuma wannan babban zarauniya so da haka wanda jira da su wannan wuri ne ba su ba a kan zuwa kuma ne ba su ba a kan aiki allah ya sa ta kan haifar da za su saba wannan wurin ku ya gani kowa da kowa kuma kamar yadda aka gudanar da su suna fatan allah ya gani kowa gidan da lafiya a yi wannan taro lafiya tare lafiya a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan da ke cewa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الله يجري لك وبركاته وتشكر منا تسليمي على كل الحمد على تعالى وبركاته يزوم من عرفة يبرم في السنة يفاجئه أبدا الإنسان فأقول يا أخوة الكريم من عرفة cikin aikin da ya kawo saboda haka dole ne hayaniya sai sai ku ce a fitar da shi daga cikin wannan ma'ani za a yi magana a kan muradi a kan tsari za a yi magana a kan muradi a kan muradi ya yi kan muradi mai wallahi in dai mutum ya san ba da shi tsari ana magana a kansa sai yana wasa to bai san shi ya kan muradi mai ba ya kamata yanzu cewa na fasaru ɗaya daga cikin ɗayan maulana shek muhammad dan albani ne allah ya kara sa allah ya kara masa kusanci allah cewa na albani ina da yaro dan matashi bayan na sa cewa na manzo ya zo zan ji na cewa su gani sai da sun sani ka hura ya zo sai da sun mai guda ya zo sai suka haɗu a nan aka ci abinci aka yi sallar la'asar bayan an sallar la'asar sai aka fito da tabarbi a nan sai aka saka su a mota sai ya fito ma jari da su ma manzo suka shiga mota ɗaya aka sa tabarbin a baya sannan su musa suka huda da shi mai huda su kuma suka shiga mota ba suka biyo su yau ba da jari sun gani sun gani ba a gane ko ina ba sai dai yau da ba cewa tijjani ita ce walima ta farko wadda cewa tijjani ya fara yi a wannan lokaci da wannan bayan yana masu albarka to ya ce da tijjani ne da ya gabata da yanka a kan murana cewa ahmad tijjani wajen lawan fara saboda a imamu limamai matashin matasa ba gobar maya gobar maya ne wato ya iya komai a cikin tafiya haka sai wanda musulunci saboda haka ma الذي يعرف القلوب دون ان يجرب المذكر ثم وضع المال فيتفضل مشكورا بعد ذلك هنا مره لشيخ بديع الفقهاء عالم العلماء تاكل العلماء وهو به شمال او المهدي المرجع شيخ الفضل فليفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد بن الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد هذا da manya-manyan shugabanni da suke zaune a kan wannan babban tebur manya-manyan baki yan kwana a majirai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ko barkatu kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar cewa za a gabatar da wannan muhabara wanda aka ba da ainihin ruwani da a shekha mutu jari kuma mafi ba wa hannu wadda rubu ita ne ta salamu da islamiya fata ka wannan bugu ne babba amma yana fata ɗan uwa da malamai abuwa da abin da na ɗan da ta kuma abin da zai faɗa a wannan mazuni mai albarka da gani wannan jani da farko na fara da alhamdulillah da zai abuja da farajana wa amma farafada wa akar mutum ibadi da kula ba wa kwallo da su fa'ayin auliya wa fa'a alaihin nuri ba su turbi bala وأن أن تكون من وجود ذلك الراجع في الحساب آمنه سبحانه وتعالى ويشكره على آلائه التي لا تحصى ونعمائه التي لا تحصى وأصلي وأسلم على من جاء بهدى وأن صدر إلى هدى سيدنا وسيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وهذه الأبدان وأتباعها وعلى آله الطيبين الأخيار واصحابه الابدع الابرار وهذا الهديين ومثل قومه سالم ما تاكل الليل النهار ورضي الله تعالى عن مولانا القطب الجاهل المكتوب الفاتح محمد المعلوم ابي العباس الشيخ احمد بن محمد الجاهل رضي الله عنه وعن خليفته موالى السبيل ابي اسحاق مولانا الشيخ ابراهيم بن الشيخ عبد الله الثوري رضي الله عنه وعن خلفائه رضوان الله عليهم اجمعين اما بعد زيادة رئيس الجلسة أصحاب الفضيلة الشيوخ الكرام والعلماء الكبار أصحاب المعالم والسيادة كبار المقدمين إخوان الطلبة والمريدين السلام عليكم bayan wannan gabatarwa ba shakka kamar yadda an sani wannan abin tarihi ne abin alfahari ba ke yi da kai ba da dukkan da ya kuma mari da ma wanda ke yi sarki a ce kamata a zai a wani wallahi ta tsari ko ɗaya babu wuri ba ga kan wuri wani ne ba shi da ke wannan abin alfahari da ya da ƙarfin tasiriya da kuma cancantata amma ina yanzu tsari da kawai wani mai waka da yake cewa da asali da shara shamu yau mun ci ta duku wayar da mata na yi da mutum shi tsallaka ya samu wuri mai kyau mai ringa ɗaukar hoton bidiyon sosai shi tsallaka masu ɗaukar da samu shi ma ringa ɗauka sosai kuma abin da kake wanda yi kake tsoronsa ya zo wanda ta ita ba ta tsammani ina da ƙasar duniya da farko da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma wannan kwamiti na
zama ta kwabi daga baya amma Allah yanzu ko ɗaya zo ba
da Allah ba da yi ba a bisa gabatar da wannan muhabara yana cikin da mutum fadin mai waka ne ke cewa ya kuce muna da za ku mara maula da ma da su alamar sabuwar mamu to da farko an yi magana a kan daular da shi ya bayan wajen wato ci gaban sakafa ta musulunci to mun duba wannan kalma ta sakafa kalma ce wadda take ainihin walida wadda a baya laraba ba su fi istimanin ta ba kuma malamai ba su fitar da wani fanni da suke ambatonsa da asakafa amma ba a yi malamai da mafakirai sun yi imarori daban-daban da ganin yadda mahusar da kowane malami ya fuskanta ta yadda ya bada ma'ana ga ainihin ta wannan kalma ainihin tsakafa akwai daga cikin malamai wanda yake abu da ake yake tsakafa shi ne sanin abinda zai daidaita al'umma ya dora su a cikin wani hajji wanda yake mutsaike dangane da wato ainihin ci gaba da wato ainihin rayuwa ta zamani wani malami kuma ya ambara shi da cewa shi ne ilimtar da jama'a da tsari ainihin addini dangane da daidaita al'umma ta yadda al'umma za su zama al'umma ce wanda suka wato aiki gaskiya take ibarori kawai na wajen ya ba da dauri mai yawa ainihin afirka ci gaba da cikin musulunci da daidaita al'umma da gyara ainihin wato rayuwa ta musulmi bisa kan yadda addinin musulunci ainihin koyar
wanne sun lokacin
to da farko ya kamata mu san waye ainihin wannan mutum ya yi da kuma Allah ta'ala yau jari Allah ya kara masa yarda mutum ne wanda yake babban shi kuma kafin jagora wanda ya tara ilmai na shari'a da ilmai ainihin na hakika wanda za ka iya sifanta shi cewa shi karfe ne na wato alifai malatar da alifi muradun muriyi wa muradun wasuli au hadu ai mutum ala aljami mai ilmai shari'a da wani haƙiƙa wanda yake bin mazhabar imamu malik kuma yake bin aƙidar imamu al'ashari kuma yake yi da dalilin tijjaniya kuma masharasa shi ne fayar shi ibrahim da jalar da ana yi shi a unguwar wato ainihin a nan birnin kano a shekara ta dubu da ɗari tara aida goma sha bakwai hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam wato ainihin da wato ainihin tallafiya sai ba shi jana ala kara masa yarda yana ɗaya daga cikin ƴaƴayen da tun kafin su zo duniya ake bege da neman allah ya kawo ya ba da su kuma kamar da ake bukata mahaifinsa dai shi ne malam usman dan ainihin malam muhammad wanda ake masa lagabi da wato ainihin giwa dan muhammad ali dan usman dan abdullahi shi abdullahi nan wato wanda yake kakan shehu na hudu balarabe ne mutumin yaman wanda daga yaman ya zo ainihin libya a libya nan ya zauna kusan har ya tsari rayuwarsa ainihin a nan libya a nan ne ya haifi ainihin wato ƴaƴansa daga cikin ƴaƴansa kuma suka haifi shi muhammad giwa wanda muhammad giwa shi ne ya taso saboda waɗansu dalilai daga libya ya shigo najeriya inda ya zauna a garin da ake cikin shi kwallomi cikin ɗan maiduguri a wancan lokaci wanda yanzu suke cikin ƙasar ainihin jigawa to a nan ya zauna har kuma saboda wato yanayi na furushi da ya kai daga na kasar mai kuma zuwa kan kan wata ba shi sha'awa ya yi sha'awar zama a kan ya dawo a kan ya dauka ainihin a tukawa wanda daga nan ya kan tafi ainihin wato mai kumuri ya so a kan mutane da suke bukata a zo da shi ya kuma sai a kan mutane da suke bukata ainihin ya tafi da shi a nan allah da baraka wata ala ya sa ya haifi ɗansa mara usman wanda shi ne mahaifin mola kushe mara usman ya yi girma a kan tarbiyyar mahaifinsa wanda mahaifinsa shi mahaifinsa yau allah ya yi shi mutum ne malami ko mai dukiya da yawa saboda haka ya zama mutum ne wanda yake ciyar da dukiyarsa ga bayan Allah wanda suke bakirai da kuma taimaka wa rauna kuma gidansa musamman ya zama gaban nan ne ma nan da gidan saukar baki saboda irin hidima da yake yi bayan da zuwa ɗansa malam usman ya zama ya gaji irin abubuwan da yake yi na hidima da ayyuka da taimakawa ne malam usman allah ya yi mutum ne wanda yake da hulɗa da malamai da dama amma da ana yi ya masa a zuciyarsa buri na yadda yake ganin malamai da san da yake yin malamai Allah ya ba shi wani na wanda zai zama malami mashahuri da musulmi za su amfana da shi.
wannan kana da Shi yasa duk lokacin da aji barin aji ya sa da wani malami ce zan karba shi ya yi masa hidima sai ya gaya masa wannan bukata ta da a irin haka Allah ya haɗa su da wato shi mara alhama wanda a hannun da ya karbi da rika tijjaniya kuma ya ci gaba da mu'amala da shi a matsayin shehinsa malaminsa shi kansa shi mala da hama ya san ya san irin damuwa ya yi amu da yawa bari wannan ya san irin damuwa da bukatar da shi wato malam su mai da ita ta Allah ya bashi ɗa irin wannan saboda ka lokacin da malam su ya auri wata mata ko mata ɗan ta haihu ta haifi ɗa namiji sai ya garzaya domin ya sanar da shi malam adama cewa Allah ya saki matarsa kuma ta haifi ɗa namiji abin ka na karama na waliyai sai malam alhama ya masa murna ya ce amma wannan ba shi ne ɗan da kake nema Allah ya baka ba abin da kake nema Allah ya amsa lokaci kawai ake jira saboda haka wannan yaro aka yi masa suna aka sa masa muhammadu awwal ana nan ana nan malam usman ya sake yin aure ya auri mata da ake kiranta a rabia ita rabia lokacin da ta samu ciki ainihin ta haihu ya je ya sami malam alhamdu ya gaya ya gaya masa ce matar su tare ya ce mai aka sa wuce na mutu ya ce da wani shi ne ɗan ya ce masa wannan shi ne ɗan da kake nema saboda haka da ɗan uwansa malam ala ya je masu budowa sai ce to da ke za a yi masa budowa da wani suna a lokacin akwai ɗan fashi malam adham yana da gume da shi sunansa an bar tijjani sai ce suna za a sa masa ana ba da wata hudu ba da tsoron abinci da ya dandana bayan ke ya samu kamar shekara uku sai shi mahaifinsa ya yi niyyar tafiya haji da ya ne tafiya haji sai ya nemi zai tafi da iyalinsa baki daya to a lokacin mahaifin mahaifiyar shehi wato mara abubakar shi kuma allah ta baraka wata ala ya ɗai kawai ya ba shi ita ce mahaifin shehi sai ya ba zai iya haƙuri akan ya tafi da ita ba saboda shi sa ya bata ya nemi ya masa hakuri ya bata kai tafi da ita domin bai taba a haihuwar wata ya sai ita kuma baya da wani jika sai shi saboda haka shi kenan sai ya tafi ya bar matarsa a gida tare da ɗanta ainihin shi to shai ta ya zama yana hannun kakansa wato mahaifin babarsa to bayan da ainihin shi malam usman ya ga tafiya ta yi masa tsawo kusan tafiya hajji irin ta da tafiya ce wanda in an yi ta ba san lokacin dawowa ba saboda ka sai ga abin da ya fi sauƙi ya sauƙi mata sai ya sauƙi mata ta yi aure da ta yi aure sun shai ya koma wajen shi mahaifin kaka wato babarsa ya zama ya ci gaba da yake shi da shi ya kai lokacin da zai fara zuwa makaranta sai shi ainihin kakansa wato mara abubakar kenan sai ya miƙa shi wajen ɗan'uwan babansa shi ne mara lawan raba domin ya ci gaba da karanta da shi domin yana da makaranta ta allo ta karantar da yara to a nan shi ya fara karatu shi yana karatu a nan yana karatu a nan har wato ainihin shi wato malar rafa ya zama yana da wani amini wanda shi ma makaranci ne yana da 'ya'yansa guda biyu sai ya nufin zai tafi madobi domin kamar al'ada yadda 'yan wato malamai suke masu karfi da alkurani suke yi da sukan tafi zango-zango tare da almajirai don saboda su samu damar nutsuwa ta wurin yin karatunsu saboda haka wannan lokaci ainihin ya tafi da shehi ainihin madobi shi malam rafa ya bada shi kusan kamar su biyu shehi yana zuwa madobi zuwansa na farko bai dade ba duk bai wuce wuta ɗaya da wani abu ba suka dawo zuwansa na biyu shine suka samu yan watanni to bayan sun dawo sai ita mahaifiyar bayan shehi ya samu sauka alƙur'ani ya sa mu wato ainihin jawwade ainihin kira'arsa sai ta miƙa shi zuwa ga ainihin wani malamin shi ma da ake ce da shi mara abubakar mutumin ringin domin shi su fara karatun ilimi to an mara abubakar nan shi ya fara karatun irin su gawaƙi ne su ahalari da sauransu to tun a wannan lokaci ita kakarsa sai da khadija ta zama a kullum sai ta ba shehi wani sako na goro da yan kudi ta tura shi wajen wani malami ta ce ya kai masa ta ce ya ce tana gaishe shi kuma ya masa addu'a haka ya zama ainihin shehi kafin ya data duk malaman garin nan sun san shi saboda zuwa da yake yi na sako da mahaifiyarsa take wato kakansa take aika da shi zuwa gare su to shi mana fuka tsanan albajir malam salga ne yana zuwa yana karatu wajen malam salga kuma idan ya dawo yana karatu suje suke karatu wajensa to sai ainihin dan uwansa shine limamin ringin sai ya mutu da ya mutu sai hakimin ringin ya nemi alfarmar shi mana fuka tsanan ya koma domin ya zama limamin ringin ya rike ainihin makarantar gidansu saboda ka ya koma to to shai dama idan an aike shi wajen malam sarga in ya kai masa hadiya ya tarar ana karatu sai ya zauna sannan bai fara karatu ba sannan malam sarga yana nan ainihin wato koki wajen bakin zuwa to a nan shai baya karatu sai da ya zauna ya ji ainihin abin da ake yi to lokacin da kakarsa ta ga cewa ainihin shehi suna karatu wajen malam abubakar ɗaringin kuma ga shi yanzu ya koma garinsu to ta mai da shi wajen malam sargama daga baki daya saboda haka ta mai da shi wajen malam sarga ya zama shehi kamar ya tare ma a can gidan malam sarga to a nan zaman da shehi ya yi a gidan malam sarga a nan ya karanta ainihin risala da askari har ya fara muktasar wani abun mamaki lokacin shi ya yi saukar risala ita kakarsa ta sa an yi abinci mai yawa a kai gidan mala sannan kuma ta kulla kuɗi sile ashirin irin na wancan lokaci da ba shi ta ce kai wa mala da aka kai wa mala sanda wannan kuɗi sai ya buɗe buzunsa inda ake karatu sai ya zuba kuɗin rannan ranar da aka yi wannan sauka ba ya abinci gidan malam ba saboda abincin da aka kai daga wajen shehi ya yi da gari ya waye an zo ana karatu sai aka aiko daga gidan man salga a bada kudi za a yi wata bukata a gida to dama a jiya da aka yi karatu aka yi sauka shi man salga ya sa an yi mushe ya addu'a allah ya masa albarka to yau kuma da aka dawo ana zaune aka aiko daga cikin gida man salga ya bada kudi sai ya tuna aiki an bashi waɗansu kudi ko ya sa a ƙarƙashin buzinsa sai ya miƙa hannunsa sai ya ɗauko ƙarfe ɗaya sai ya miƙa bai duba ba ya ɗauka kwabo ne da aka shiga cikin gida ta aka ci abu yau malam sule ya bayan ina za a samu canjin sule me za a siya da sule sai aka dawo aka gaya masa da aka ce alga wata malam sule ka ba ya ce sule sai ya sake miƙa hannu ya ɗauko ɗayan ko ɗayan kwabo ne ya ɗauko shi ma sai ya ga sule ne sai ya ɗebo kuɗin gaba ki dai sai ya ga sule lafiya sai cike jama'a ƙara wa yaran nan addu'a saboda ka shehi ya taso ya samu addu'o'i na bayan Allah da kuma karamci na mahaifansa da kakanninsa da ya samu sai ya zama da Allah ya bashi azaka da kaifin basira da kuma harshe domin Allah tabaraka wata'ala ya hada wa shirma tijani abubuwa masu yawan gaske wanda da wuya ta samu wani malami da ya tare waɗannan abubuwa na farko shehi Allah ya ba shi kyan hannu wajen rubutu da yawa za ta samu malami mai tarin ilimi amma iya rubutu sai ga rubutun nasa baya da kyau sannan ce Allah ya ba shi iya karantarwa wato komin rashin basirar mutum shehi ya gaya masa magana sai ya ji ya gani da yawa wani malami za ga Allah ya ba shi ilimi amma Allah bai ba shi malka ta yadda zai fahimtar da wanda yake so ya fahimta ba sannan kuma Allah ya ba shi wato fasaha ta bayani ko zance shehi zai yi sai kaji zancensa ya fi daɗi a kan duk wanda zai baka zance kamar yadda kowa ya sani ko tafsiri aka zo shehi ya kan so a ja kisa wani lokaci zai ce a ja kisa ne ko a yi da ka duk jama'a sun ce sun fi so ya yi da ka saboda in ya yi da ka ɗin an fi jin daɗi kuma an faɗi ta saboda ka shirin ya taso a makarantar ma'an salga ga shi da yawa sun rigaye shi amma saboda basirarsa da hazaƙarsa da kuma kaifin ƙwaƙwalwarsa sai zai zama da shi ma'an salga da kansa ya haɗa shi da waɗansu daga cikin almajirai su dinga yin bita a wajensa bitan nan da suke yi ainihin ita ta jawo har kushen ya zo gida sai su biyo shi su zo gida domin ya ƙara nanata ainihin karatu shi ya yi karatu a wajen malamai da ɗan dama domin shi ma sarka saboda yadda ya ga basirar ainihin shayi da habaƙasa ya haɗa shi da wani malami almajiransa masanin nahu shine malam mahuda malam mahudu sanka shi ya hada shi da shi masu kai hada shi domin ya karatun ainihin nahu a wajensa kamar yadda ya hada shi da ainihin masu sani shatsari domin ya je karanci tafsiri ainihin a wajensa kamar yadda ya hada shi da ainihin malam mijin yawa domin ya kwakwadi ilimin tasawufa a wajensa shehi ya kasance duk malamin da ya zauna a gabansa sai ya kwashi halayensa sai ya kwashe kuma iliminsa domin yana daga abin da tarihi ya tabbatar shi ya yi karatu a wajen malamin tukunni kamar yadda ya yi ma a wajen ma'ajin ishaq a lokacin da shi yake karatu a wajen malamin tukunni shi in an zo wajen karatu yana ɗiba karatun da yawa sai yan makaranta suka dinga zinde shi ya cika ɗauka karatu da yawa wannan karatun ko ba don ya gane yake yi ba shi ke nan nan sai marar ne suna masa korafin haka sai ya so ya nuna musu ainihin shehi ba ba kamar su wani ranar da shehi ya zo sai ya aika karatu sai ya ce shi tambaya zai wa shehi a karatun da ainihin ya yi na jiya zai masu tambaya sai zama da duk abin da ya tambayi shehi shehi bayan ya yi bayanin abin da malam ya gaya masa sai ya ƙara wani bayanin kuma akan abin da ya fahimta sai da ya masa tambayoyi uku daga nan ne saurin kan makaranta suka san cewa a yin kwakwalar da allah ya ba shehi ba saurin irin kwakwalwa ba ce ce ma shi dan allah ya ba shi himma ta gaske domin himmar shehi yana daga abin da aka ce wata rana ana karatu a wurin shehi sai wani ya zo karatun da ya yi jiya sai ya rasa ina ya kwana bisa inda ya kwana ba sai shehi yakin gaya sai ce to shi abin da yake yi ba wai karatun da ya yi jiya ba karatun da zai yi gobe ma miƙewa da yake sai ya biya shi sau ɗari biyar kuma sannan ya zauna ya sake biya shi sau ɗari biyar kafin ya fiye kafin ya zo makaranta saboda akwai wani malami malamai suna faɗi sunansa ba ya taɓa zuwa yana karatun ya zata jijina a wajen shiri to malamin yana da saurin baki idan aka kama baiki tare suke ƙara baiki da shi kafin shi ya kai ƙarshe shi kuma ainihin ya gama fassara masa shi kuma har ya ɗauko baiki na gaba sai shi ce kai malam wani bi a hankali kan nan nawa akwai baiki da tauhidi sama da dubu ainihin a kan nan nawa saboda haka suke yi karatu da suka yi ba na wasa suka yi ba kuma allah ya shirya su allah ya shirya su don cewa addini aiki domin abubuwan da shehi wanda yake nuna tsayawar wato digadigansa a cikin sha'anin addini da sha'anin ilimi abubuwan suna da yawa domin yana daga abin da aka yi kaya a manya-manyan shahararren dukansu sun haɗu da su a wajen shirman sarga sun yi tarayya a wajen shirman da kudin yawa waɗansu sun haɗu da su a wajen ainihin malin da ne duk tare suke karatu to yana daga abin da waɗansu daga cikin shahadan namu suke faɗa amma cikin barkwanci suke cewa ainihin saboda wata ƙariya ce ta taɓa faruwa akwai littafin nan jami'ar ibris na shafin da ba a lokacin duk garin nan babu shi amma su ce suna jin labarin littafin ana ta nema ana ta nema sai wani daga cikin malamai allah ya sa ya samu shi da ya samo littafin sai shehi ya gani a hannunsa sai ce ya ara masa shi ainihin zuwa gobe sai ya ba shehi da ya ba shehi shehi bayan an yi sallar isha ya shiga gida ya dukufa akan karanta littafin wallahi ta ake shi bai sani ba gari ya waye sai da aka zuwa kan kusa-kusa
Allahumma salli ala sayyidina sai da aka zuwa kan kusa masa kofa aka dauko lafiya bai buɗe kofa saboda shagala da karatun da yake yi kafin a ce wata lokaci ya sauki littafin kuma doka ba wai irin karatun mu ba da ya dawo da littafin ya ba mu shi sai ya zama da duk abin da ke cikin littafin ya shirin ya tashi bayani sai ya kawo shi sai shi ma da bai ce a to daga yau in na samu littafi ba zan sake baka aransa ba tun da kafin ni karanta littafin kai ka gama da shi to haka ta faruwa ma wata rana ke yana neman wani littafi ainihin ba samun ba ana sai da aka je saudiya shi ya dinga neman littafin wani wajen masu ce ba san littafin ba har yi wani babban kati sai ya sami mai katin ya tambaye shi sunan littafin ya ce sai ya dube shi ya ce kai aka kisa ma sunan wannan littafin sai ya ce akwai amma ba zan sayar maka ba sai shi ya ce to ka bada aransa mana kwana uku sai ce me za ka gani a cikinsa kwana uku wannan littafin shi bai kushe ba yana lallashin sa yana lallashin sa har mutumin ya yadda ya alkawari da shi to kwana uku zai dawo masa da littafin shi ya ce ya yadda shi ya karɓa da littafin ya je kwana uku ya dawo masa da shi sai ce to mai ka fahimta a ciki sai ce da abin da yake ciki na fahimta sai mutum yana ne jarraba shi sai buɗe farkon littafin sai yau shi tambaya kai sai shi ya kama bayani akan abin da ke cikin wannan shafin da ya buɗe sai ya sake buɗe tsakiyar littafin nan ma ya tambayi shi ya buɗe ƙarshen littafin nan ma ya tambayi shi sai ce ka sai ce anya wannan mutum ne kuwa saboda mamakin yanda littafin ke cikin wannan kwana uku ya gama da wannan littafin to wannan shi shirin da Allah ya yi ya zama na ainihin sai da shehi ya zama a fannin ilimi na zahiri wanda za a ɗau littafi a karanta ko a je gaban wani malami a karanta to shehi baya da sauran wani malami da zai zauna ya saurari wannan malamin don ya karu da wani abu da wajen wannan malamin sai ya zama abin da ya rage musu ilmin azuwaki ilmin marik saboda haka sai ya zama da suke ta kudayi da bege akan samun wannan ilimi to a wajen wa za su same shi duk sun karauka ba su samu wanda yake da wannan ilimi wanda za su samu wannan faifi ainihin a wajen sama to da Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa wannan burin nasu sai Allah ya kawo musu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala zuwa Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu suna ganin littafin Shehu wato kashfir ilbas da suka karanta sai suka ji aika abin da suke nema nan wannan dalili shi yasa lokacin da a lokacin suna ganin ba wani wanda yake gaban su irin shi malam mutum yawa yana rasuwa kamar yadda shi malam sani kafin ga ya faɗa a filin wato gorin dutse na aka yi janazar shi malam mutum yawa bayan an binne shi sun taho da shi da shirin malam ainihin sani kafanga da ainihin shirin malam mai hula sun zo daidai wannan mararraba ta jakara inda shirin mai hula da shirin malam sani kafanga za su wajen tudun nufawa shi kuma shi zai zato yi kasuwa sai su da ɗaya suka haɗa shawara to yanzu yanzu mai rage mana mai za a yi sai shi ce ai abin da za a yi kyau sai mutum kaura sannan ba san ma ina ne hanyar kaura ba to a takaice ba tarihin tafiyar su kaura hakan ne ba wannan dai daga nan ne suka yi mutu suka ji suka sa shi ibrahim kuma kamar yadda na gaya muku dama a da shehi duk malamin da ya samu sai ya kukuɗe shi sai ya zama shi ne wannan malamin daidai da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi kursi da Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa la ta'ala fi taqrabu ilayhi na wa'tu khira ta uhibbu fa idza ahabtu kuntu to duk malamin da shehi ya je wajen sa sai ya zama kuntu shehi bai wato kushe yana tare da shehi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ba har sai da shehi ibrahim ya ji da shi man akamlahu maqamana fi zahiri wal batini wanda muka tsaye da shi a matsayin mu a zahiri da batini shi kansa shehi sai da ya amsa wannan kirari yace alhamdulillah wa hada al-abdu ba bai ci ne ya tsaya ya ce alhamdulillah wa hada al'abu kalwarsa shekha alamari ya ce duk mazahari da shehu ya bayyana a kansa to din na gaji shi to daga nan fa shehu bai kwanta ba bai tsaya ba jama'a suka dinga ɓaɓɓako masa ta kowace nahiya daga nahiyar duniya don su zo su masu kwankwaɗi ainihin abin da shi bai kwankwada ya ishe wato bujiman malamai waɗanda suka fita daga makarantar shehi waɗanda kowaɗanne mutum ɗaya daga cikin su ya isa abin alfahari ainihin abin nunawa ainihin a duniya musamman kamar su shirin malam sirkila su shirin malam abduwa su shirin malam abdullami da su balantana kuma halifarsa shirin malam samari ibrahim wanda yake cewa waƙalbi ya hafa bizar sayi wa abu samu fata adabul yadi wa aka da ilani ma'al kagani a bana da adin ilal abad yake magana a kan shehu ya ce ni zuciyata ta riga ta ɗimauta ta gigita da wannan shugaba ya ce sifofinsa sun wuce a lissafa su da hannu mana kirga ba za ta iya kirga sufofin wadda ku shauci jani ba ya ce kai ɗan rubutu ne za ka rubuta da takardata da alƙalami na sun gajiya ba za su iya cika bayanin sufofin ainihin shehi ba ya ce dukansu sun bayyana gajiya wasu haka ba za su iya cika sufofin wato ainihin shehu ba yana da cikin sufofin shama jidani radiyallahu anhu kamar yadda shi da kansa yake yaban shan man salga da sufofin da duka sun komo gare shi yake cewa ya busu uluman yabtaki waje harafi bitarihi kar hasa ilman haqiqati ta masaka bil haqqil mubin wa bil huda متجدين الله مهيا بسنته صبور وقور ذو حياء ديانته وقامت ببيان وماهي لبدعته ومرتد آثار النبي وصحبه ومكر ما لم يفعله بشرعته ومجتهد في كل علم ومرشد فسير لسان مخلص ذو صباحة أباياه كالبهر الخضري وعلمه أعز على أن يقاس بنزلته وأجل فقه بالمظاهر كلها حديث وتفسير ودار ولغة وعلم بيان ما علوم تصوف وعلم أصول الفقه هذا بسرعة ولا سيما التوحيد كالفاتح كل من يباركه فيه كعلم الوراثة shan hasar ga yake faɗa a nan amma ya ba ku ji kamar shi muke faɗa ba saboda duk sabobin da ya gaya masa haka ainihin wato ainihin suke a tare da shi wani shi ma ya ɗan gutsara wani abu dangane da abin da ke zuciyarsa dangane da wannan shehi inda yake cewa alaman ni'imatul ilahi ladaykum fasa'ar al-kiram minka jamila bin usman maqsidi wa maqalidi tu khari alladayhi dalila ولك الفضل في الأنام قديما فأجرني ما كنت يوما ثقيلا زادك الله منه عزا وفضلا وكمالا يدوم ذلا ذليلا أنا تلميذك محمد بن الماجري أبتغي يا شيخ منك قبولا alifa shehu ismaila da kansa ya kamata shehu da sabon da dole mu ambace su duk da kurewar lokaci yana tabbata shi ma ci jari da Allah ta'ala da cewa wato mai kyakkyawar tira da bikunsa duk kyawawa ne kuma mai girman ɗabi'o'i mai haƙuri mai juriya mai kunya mai rangwami wato ainihin mai kau da kai mai karamci mai kamewa mai amana mai gaskiya mai addini mai mutunci mai wato ainihin kamun kai mai fadana wato mai karfin hankali da zurfin hankali kuma mai girmama fakirai da muskirai yana daga karamcin wato ainihin shayi allah ya kara masa yarda mun je maroko an yi kiran taro inda aka tara malamai na afirka wanda aka yi ci mutane daban-daban daga ko'ina cikin afirka muna zuwa an sauke ma wani babban hotel sai wani mutum ya zo sai ce a cikinku akwai mutanen kano mutanen najeriya aka ce yi akwai akwai mutumin kano ya ce yi akwai muka ce akwai a lokacin ma na sura da mai samu sai ya ce to da allah a cikin zuri'a shi ma tijani akwai wanda ya zo ya ce akwai sai yi bashir sai ce yana gida to a lokacin sai yi baya duk wanda ya gani dan najeriya sai ce ina sai idil bashir ina sai idil bashir to da nan muna zaune a faru wato reception sai ji kuma yana zaune sai ga mutumin ya taho yana zuwa sai muka tashi muka gage da shi domin babban mutum ne wanda a kasarsu kusan shi ne shugaban wata jami'a daga cikin jami'an da suke kasarsu da muka gaisa da shi sai aka ce da shi tauka sai ya zulmashe sai ya rukumi shi ya ce sai ya zulmashe da shi sai ya ajiye littafin mu sai ce ina zuwa ba zan gama da zai sa nake nema ya je ya hau benansa wato masaukin sai dauko wani littafi ya zuwa zauna ya bude littafin tarihin rayuwar da duka yin abubuwan da suka wakana ya ce ya farfadar su shekaru masu yawa ya ce ya taɓa zuwa kan a lokacin bai san kowa a kano ba amma an fata fatance in ya zo kano ya nemi gidan shema tijani ya ce da ya zo shema tijani bai san shi ba amma kawai saboda ya ce daga ƙasar senegal yake shi kuma ba ma'an majalis shi ibrahim ba amma cewa daga senegal yake ya ce shi ma tijani ya yi masa karamcin da har ya mutu ba zai manta ba ya ce saboda haka yake so ya ga wani daga cikin jinin shi ma tijani don ya karrama shi bisa irin karrama da shi yi masa haka aka yi mutu ne aka kula yawa saboda haka yin karamci shehi ayin ya ita sannan da ya zo yanar ke kuma a cikin maulan mutuwar islam shi ba a Allah ta'ala to kusan shi gogi ne saboda haka wato sai aka ji shehi yana cewa kamar yadda shehu mustapha sisi yake gaya mana yake cewa a cikin duk waɗanda shehu ma tijani ya yi shehu ya ce in ka ɗauki baiti ɗaya kawai ya isa ka san matsayin shehu ma tijani da shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ya ce shi ne baitin da yake cewa inna ni mamata rani shugulati fi ibrahim to ba da lokaci ya yi nisa ba akwai abubuwa da yawa da na so kawo a cikin wannan sai dai wadanda cikin cika da za su zuwa su karanta amma akwai katida da ainihin mati jani wanda za ka ji irin yadda wato matsayin shehu yake a wani shirma janar da lantara wanda da ya isa kun ji abin da ya faɗa ainihin a kan duniya wata rana shehu da musa kalla yana gaya mana cewa shehu da a kan yana magana a kan wato ainihin sai ibrahim jallahu ta'ala anhu saboda shi shemala can ba a duniya ba wanda ilimin sai gigita shi irin shema da jani saboda kun sani yan uwa domin waɗanda sun aka yi da sunan da sun sani ina faɗan cewa akwai abu hudu da shehu ya yi a makarantarsa wanda a tarihi na duniya ba a taɓa yi ba babu wani malami da ya taɓa yin irin wannan abubuwa na tarihi guda hudu ainihin da shi abu na farko wanda ainihin har kasida nan walibin mai yayi ta hausa ya kawo wannan magana lokacin da shehi ya zauna yana hulini yana cikin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa ya kuge ke ji kan wanda ya gashi ana magana annabi ina za ku ba wanda ya tashi mu muna yan kanana a wannan lokacin amma na san waɗanda suke iyayen mu dan da ya mu sun san wannan lokacin kowa zama ya yi har aka yi wannan ruwan aka gama ainihin jama'a suka kushe a zaune shi kuma bai fasa faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tarihi ne da bai taɓa abubuwa a wani wuri ba mu taɓa kiwon mu taɓa karantawa abu na biyu shi ne lokacin da sai ya yi su sai zo kyau ya yi bayanin matsayin sai ya yi su ya ce tabba wannan shi ne kofar shi ya ce abin da muke nema kowa ya girmama shi ya ce girmama da za a yi masa kowa abin da ya wuri shi a jihunsa a yi shi zai fita da shi ya kawo gaba daya banji a wani lokacin jida muna yara har kowa ya yanzu daga waɗanda suka halarci wannan zama banji mutum ɗaya da ya ce shi ya rage wani abu a jihunsa ba kowa ga baki ne ya fita abu na uku a wajen tafsiri ana tafsiri shi yi bakin waɗansu larabawa ainihin suka zo daga can yan mota kafin su shigo ashe an samu wani ya yi musu sani da suka ƙara ko wajen shi sai suka ce aiko ainihin lokacin da suka sauka a mota kafin su shigo ainihin sun ji ba kayan shi ya karɓi lati daga ce to bakin nan namu da suka zo an ce wani ya ɗauka musu kaya ce amma mun ba shi minti kaza a dawo da wannan mun tuna ba su cika ba sai ga abin ana mikowa daga yamma kankace ne sai ga shi an kawo shi gaban shi abu na hudu shehin ya zauna wajen zaman karatunsa ya ce a rami mune hamu rahama ta baraka wata ala irham da ya ce kira kuma filafi kira kuma musamman an tsoron da kuma daga sannan ko ta ji ba za ka yi tari ba za ka biyo yayi ba za ka shaida haka idan ka sa tafsiri shehi yanzu a kasa in shehi yana tafsiri sai kai zaton daga shi sai majabaki ne kawai a wajen ba za ka ji motsin kowa ba akwai wata rana da wani ko da gaske ko da gangan ya yi tari shi ya ce waye yake tari ya ce ai mai kamata mu tari ai ba ku ba daga sanan ba wanda ya sake motsa to yin kwa nun na mu lokaci ya yi jazakallahu khairan ina ganin amma na so in faɗi yawan al'ajiran shehi da tafiye-tafiyen da shehi ne da zawiyoyi da masallatai da malamai da ya kakkafa ainihin a duniya ba wai a najeriya kawai ba waɗanda dukansu sun zama hudu sun zama wato ainihin taurari waɗanda wato ainihin ake ta suna haske ainihin da gare su ba laifin karanta afuwar afuwar afuwar lokacin da kan kula zai samu lokaci daban domin ka fata mana kone komai da komai da ga yanan a hannun waɗanda suka kuma za su ga kowane gari da sunan shayin garin na'am da kuma wilayar garin wanda duk daga cikin waɗannan garuruwa ba inda shayi bai taka da kafarsa ba to magana ta ke gaskiya tana da faɗi tana da yawa kwarai da gaske domin ɗan abin da na rubuta ma a cikin takardar nan ban iya bayyana shi da baki daya ba sai dai na fata Allah ya kara masa karama kamar yadda aka sani ya bar kaya goma sha bakwai hudu maza sha uku mata wanda kowane idan sai na gane masa irin albarkar da take tare da yayansa kowanne ɗaya bayan ɗaya ya shi mu a yanzu sai da bashir ya ci gaba da rike harkar tafsiri da maulidi wanda a bana halima da kansa da ya doso kundin abin da ya ce sai ce da ya haɗe su ɗari bashir sai ya kama shehi to alhamdulillah alhamdulillah wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dan uwa mun ji kaɗan daga farin na tarihi wannan shehi namu wallahi wallahi da za a rarraba wannan bayani da shi kuma kwallo wallahi sai mu kai dare mu kai gobe mu kai gobe yanzu bai kare ba shi ma tijari bayani a kansa ko ni ne da ta fi da nan saboda haka abu da muka jina wannan abubuwan na ya fasu ya gabatar Allah ya sa aka masa da alkhairi kuma muna ba shi hakuri akan ya ƙara kulle a bakiya abin da Allah ya gode masa ya ba mu yanzu saboda tuba da ƙarin lokaci duk da cewa lokacin namu ya tafi amma da ya na yi aiki biyu na kance ajaban bi bayani sirrati bi shirka fadlun ataka Allah ya fadlul alim law laysa لسيرة حكم مدرك على نفقتك في مجال الكلم فاغفر يا أحمد الله alhamdulillah ya kuwa yanzu muna da dakatarai farafin guda biyu na farko mukaddimar muhabara muhabara shi ne a doktor shek imam ashar al-yabi al-rabi ibrahim al-fatari radiyallahu ta'ala anhu wa amana hayatahu والثاني هو الذي يأتي الآن اسمه محمد الثاني دكتور بروفيسور عالم علامة في كل مجال اللغة العربية الشيخ محمد الثاني ركان أستاذنا الظاهر والباطن وهو الذي ينادي الان ياتي ليعلمك على ما قاله شيخنا ما نقول فليتفضل شيخنا الدكتور بروفيسور شيخ محمد الثاني ال السلمى مشكورا
ismul fa'il yan uwa malam fadula ya yi bayanai masu kekere ya yi mana nuni mashigar ikin ya tabbatar mana da sirrin da maulan mai samu yewa albarkatu ya yi musu fasafallin hankoli maulan mashar tijarar usman baki ɗaya an tsare sakamakon albarka a 1979 na yi rubutu a kansa hayatu ruwa malu shekara 37 kenan wannan bawan allah Allah ya masa baiwa amma wannan ba baiwa da Allah masa kakarta Hadiza ina karami ita take daukansa tana tafiya da shi wajen manyan-manyan salihan malamai na zawiyoyi tana ba su hadiya tana nema cewa cikar nan na addu'a ta je wannan guri ta yi hadiya ta je wannan guri ta yi hadiya waɗannan al'amura na albarkatu tushara wala turfafa ba Allah ne ya sami albarkaci mai yawan gaske dangane da wannan hidima da kafin nan ta su ce masa bawan allah nan ya jajje wajen manyan malamai ya zauna ya yi biyayya shi ne ɗan zamanin malam sarda wanda yake yi daga daga gida a tafi wajen malam sarda daga nan a tafi wata zawiya ta malam yawa daga nan a tafi wajen malam sani sha tsari Allah saka malam ma'azu ina tirasa mai daniya ta yake kiran wannan da hausa Allah ya masa sutura madalaka dan dosana nake yi wallahi daga bawan Allah na na taɓa gaya wa fakasta na Allah ya cika su fakasta su wai na ce majalisar sharhu zikira zalik sharhu zikira majalisinsa na sharhi ayin zikirar hakim wala ya sha bambam da shauran majalis sai farfasa ya ce kasa na kafiya generalization to sai ka je karfin dirasa mai dadiya sai ka je ka samu almajiransa ka tambaye me yasa idan yana sharbu ayi zikir haki gurin ya cinye ma malaman zamaninsa na dai masama da ruwa na hau na zuwa yana kashin gide sai ne ke ya ce wallah ka yi tambaya kuma akwai amsa mana muhammadu allah ya muku albarka ya ce idan maka tafi aikin maka ya ce ni yin nan auduwa a kai na nake dakon tafsirai iri iri ba na wani ba ne nasa ne sabila haka idan ya fito kan ya fito zaman tafsiri ba guda a tafsiri daya shi isa sai ya kala bayanan tafsirai da suke kewaye da shi sannan zai fito muna yara ƙanana an taɓa yin tafsira kan ya yi mafi na amonu auku bil kuti a wannan shekara a wannan zama na dare ya kacin ta kawai iya wannan ayar da kai yan uwa ita albarka ce wata ce malamai rika bi malamai rika bi bawan allah biyayya ta gaskiya ya tsaya ya musu hidima ya tsaya ya ɗebi ilimi a gurinsu ya yi ƙoƙari zuwa wajen wannan malamai da na faɗa ya sami ilimi allah ya ba shi basira madalaka wanda albarkar da ake nema ɗan uwa sai akwai babana ya rasu alaji sani alkankara ina gina mani cewa shi ma babansa alaji sani alaji ice gaya masu ice shi majiyar ya gaya wa babansa a wannan lauya kama da sarga wata rana ta an tashi an tafi kai baya tafiya sai da izini su wani waɗan abokansa sai da izini da sun tafi masar ga saboda ganin fadaɗi da aka yi da shafi ya yi a kansa sai ce da shekki jami ya cire wurarsa haka ya shafa kansa ita Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka da sheba da aka dawo gida ita sai na nemi wanzani ya aske mun iya tumar da aka kama ita da ya kama ke ga wasu sai ma da alayi masa likiti matulaki da'ir kewaye-kewaye da ya yi wajen sumanin sarja sumanin mafi yawa sumanin sarki a tare yanzu maudan magashi ke faɗa fabulu ina faɗa mana irin tarihin na yi adam yake faɗa mana falalar da ya samu falalar da ya samu Allah ya sa mai yawa ce ɗan uwa mai yawa ce ma wata rawa makana illa bil hurmati wa ma ta kada ma ta kada illa tarkil hurmati yan uwa ba Allah nan da Allah ya ba mu mana ya nutsu a cikin falalarsa bayan Allah da girmansa ya ba shi wani nan bajiman malamai ma takawar gaskiyar gaske ya same ya sami takawar ya yi koyi da so sai allah ya hada kuma da shaibu islam wasu adatar ana a nan kuma aka sake aka sace wata aka sace wani ilimin a nan da Allah ya haɗa shi da Allah ya haɗa shi da da Allah ya haɗa shi da shehul islam wasu adatul anam yi ƙoƙarin mulazamarsa ya yi ƙoƙarin ɗiban cikakken ilimin da fana'i a cikin ƙaunar Allah a cikin yawa manzan Allah salama salati a cikin a tattawo fulani littafin wata kudi mulan mashek jami'in ismail hada yanzu nan malam fadli ke gaya mana irin yadda irin yadda ya siffanta da siffofi siffofi masu kyan gaske masu kyan gaske su suka ba shi wannan wannan siffofi sun ba shi dama ya daɗa samun albarkar maulan mashar islam har an masa lamana an masa lamana wallahi wannan lamana ta ke masa duk wanda ya matse shi ya tsohon wani abu shi ma ana yi masa lamana na rantse da allah tun da na yi digiri na na ɗaya a kan maulanmu a shakka bin usman hayatu huwa a amaru tun daga sannan da an faɗi bawan Allah nan tun ƙarfe uku na dare nake rubuce-rubuce a kan ƙwaƙulo abin da zan rubuta nan da lalace za ka ce da nina da hausa za a yi lissanin da zai yi juna ya dai da a tafi ba za lissanin a tafi yin gobe na son gabatar da abina da lalace na mara an ce a da hausa amma da biyayya su mazan mu a yabu biyayya maulan mashai tijjani bin usman ya yi gudunmawa wajen haɓaka a tsakawa larabiyar tunani maulan tijjani bin usman ya yi littattafai ne da yana sa hannuna a kan littattafansa sama da goma sha biyar goma sha biyar a fanni daban-daban na ilimi daban-daban a tauhidi ina da mirwa ba shi ba ina da sillar usuli laisa da sillar usuli na tauhidi ne mirkatin yawa mimin na yi ɗauke na koma ne mirwa shi fuske ne mirkatin ilan ila ma alfatin rahman duk tuntun tauhidi ne mai kwanan kudi kai maulan mai rayu shi na da shi ya zo ya yi wata gwaninta ya yi wani littafi wani ratti mai suna tufatin atibari fi ratti manzumi olin nisa'i wannan littafi na ma allah nan ya kunshe gwalagwalai da turan na ilimin sakara arabiya farko wanda ya fara nuna mashi ita ba maka kula da mirwa wata sha ba shi ba ma dofatar atibari a cike take da balaga a cike ibrahim umar kabo allah ji kansa malami na da ya koya mu tun daga diploma har na zama abin da alhamdulillah ita wannan littafiya a cike take da gwalagwale na balaga balaga tana zuwa masa da wanda ta asufe wala ta falsufe wala wala ta asufe za ka rika ji abubuwa dubbai sai ka ji balaga amma wani yanzu za ka ma bai taɓa jin littafin ba bai taushe sunan littafin ba to fatar atibai irati manzumi ulil lisan a ciki zaka je wani abu mu da muke koyawa jami'a irin abin da muke so maulan mutu jami'in usman sai ki ce wani professor emeritus ne ba professor ba akwai emeritus professor na dindindin wallahi yana cikin bayani sai ka ce na kwanzuru kwanzuru raki uku na sai ka ba ku kutubar masali ko kutubar marati a cikin garari raki uku idan ka ba ka tafi idan ka ba ka tattafai na mutar da sharri sharri sharri sharri abinda muke a jami'a ba za a dogara da ba dogara a tarihin wani ko raji uku ɓanzoro ko ɓanzoro fi kaza a ciki akwai لما ما لما عمل الشيء الى ان الوقت قد حان والى زمنا حلاوة فأولى حلاوة فأولى آه يوم maulan mata jaro kuma idan kana karanta wannan littafi to fatil atbai firati manzon ulil zai idan kana karanta arrihilan arrihilan kaulatiya annafahatun kaulatiya annafahatun ilaniya firhilan kaulatiya ana za ka san malam a ajar ya fi karfin idan kana kara ta a rihilan kulawiya fin rihilan kudawiya ana za ta sallama masa rikin adabu rihila ya kwafashe mu ya tabi da mu wajen to adabu rihila na karfin mu idan ya dawo da mu cikin fitihu ya ɗauke mu ya kai mu cikin fitihu ƙaza'ul fawa'id wallahi nan ba fi ƙarfin mu idan ku a tashi a yi magana ne akwai wata takarda da mana maunan makhalifa ya bani 1979 mana mantari ta sanda za a bude makaranta allaji gagara ya magana a kan yadda ce ina malamai yadda ce shi ne hannuwa na abin da ban sani ba na insha Allah da ke na auduki a cikin idan ka koma idan kana duba da kanan guda goma sha biyar na wannan bawa to kuma ka dawo tautiyar eh ya karisa da ana sannan ce da yawa da yawa da كان بكر يقول له مجاهد الله بكر يقول الله بابا الوجه بابا الله ساكا مستعدين شيء برايك الله ساكا مستعدين الله وبيتي تكارا من الكونا للسويرية لونا بابا الله وانا الكونا للسويرية تنركي هجوي تداو wajen maulama khalifa ismaila ibrahim khalifa da narke da juye da kawo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا سلام يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم
je ka sayi kuɗin da ke raba da ma'adin a yanzu ba
mai tsoro na ke kasa ba ba ai ni da irin amurka ya amma na yana cikin mutu na dawo da na
Yeah.